الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة hudu ko ko biyar hudu ga watan rabi'a nisani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da nawa na nuwamba ɗaya ko biyu ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba na yau shi da ku yauwa nake ina kwanto kan yau shi daga watan rabi'a ne sani kamar ranar lahadi da muka yi karatu muka ce hudu yau shi da um shi kuma wanda ba sabanin ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na nawa ala burama ɗari da hamsin mun tsaya darasi na ɗari da hamsin za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da ɗaya a wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi man tafaqa alaihi shaykhan inda muke cikin kitabul buyu littafin da yake magana akan kasuwanci mun shiga cikin sa kai tsaye domin kasuwanci mu'amala in kun lura gaba ɗaya abinda addini ya haɗa abubuwa uku ne gaba ɗaya aqida ibada mu'amala wannan abubuwan guda uku idan mutum yayi lakin daya ya rasa ɗaya to ko shakawa bu ya yi faduwa sosai domin murhu ne da yake wanda wato ake so sai da su dole tukunya za ta tsaya aqida abin da ya shafi dangane da ubangijinka wajen kaɗe gaji gaji zai kaɗe ka daga abin da ya shafi shirka da makamancinsa ibada kuma ya zaka bauta wa Allah sannan kuma mu'amala shine irin wayannan abubuwan da muka jira kamar yanzu za ka tabu wahala ita kuma alaƙar ka da mutane sai ibada alaƙar ka da ubangijin da kai ta ne mu'amala kuma alaƙar ka da mutane shine wato mu'amala kuma gaba ɗaya addinin ka kalle shi ba mu'amala ta fi yawa ta fi yawa saboda haka wajibi ne mu yi kokari mu ga mun gyara ta kwarai da gaske sannan mun fara bayani akan albayu din nan ko albuyu cewa akwai abubuwan da suke haramta shi yin lokacin da kaji an ce kasuwanci kaza ya haramta to ko shakka babu akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da ya faɗo ko dai riba ta shiga riban nan kuma tana da rassa guda uku riban fadl riban nasi riban kam saboda haka duk wanda ta faɗo cikin kasuwanci tana haramta ne sannan abu na biyu akwai aljahala rashin sana abin da za ka yi kasuwanci a kansa ba jahiltarsa yana janyo kasuwanci ya haramta don ba a so ka cutu ko ka cutar da wanda zai ciyar ma sannan sai algara rashin tabbas na abin da za a yi an fahimta da kyau ko na uku kenan sannan na hudu a zaman muka ce shine lokaci lokacin da za a yi ya kira sallah juma'a kiran sallah na biyu to shi ma wannan yana haramta kasuwanci sai na biyar abdara cutarwa idan abin zai zama da cutarwa shi ma kasuwanci yana haramta ka zarar wala zirar sai wanda suke kara shi ne abdad za ga wasu abubuwan zatin su kamar yanzu bokanci ai kaga a cikin malboyo kitabul boyo ake kawo shi bokanci da kudin bokanci haramun ne shi bokanci haramun ne kudin bokancin ma haramun ne haka nan wulwanul kahe ko sai da kare misali da akwai wayannan kaga a kitabul boyo ake kawo shi kaga wannan zatin abubuwan aka kalla aka haramta to shi ne malai yanzu kai tsaye a baji na takwas inda malai yake babu sirri fil bayni wal bayan babu da zai magana akan gaskiya wajen wato fiye da siyarwa wal bayan da kuma bayani bayanin da za ka yi wa mutum cewa wayan nan da zan siyar ma gaskiya dubu goma nan ce ta amma sai mata gyara ya fi sau goma za ka siya a ɗaya zan siya to ka ka yi bayani yadda take idan abin da ya je tarar ruwansa domin ka gaya ba to shi ne abin da ake faɗa ka faɗi gaskiya kuma kai ma bayani domin wani zai yi bayanin amma na ƙarya ya ce wallahi tallahi ni ma ban ce ya ka ba kaga bayani ne amma ƙarya yake yi an fahimta da kyau ko misali ya san da ba da zai da shi kan mutum to shi ne abin da malai yake so ya fito mana da kiyaye an hakimi bin hijab radiyallahu anhu an karbo daga hakim dan hiza mu mutu tarjama ta can baya kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da abin Allah ya tabbata gare shi yace albayyani bil khiyar masu kasuwanci guda biyu kaga irin hadisi Abdullahi dan Umar sai dai nasu da karin bayani cewa yan kasuwa guda biyu sai da siyarwa bil khiyar suna da zabi khiyarul jambi khiyarul majlis khiyarul gabni da muka faɗa satin da ya wuce suna da zaɓi malam ya ka fara ka mutukar ba su rabu ba mutukar ba su rabu ba wannan ka'idodin ake so mutum ya sani kafin ya kutsa kansa cikin kasuwanci mun faɗa a mukaddiman mu a baya cewa dalilin da yasa sai na umar yake rufe mutum shago in ya je shagon ka yi ba tambayoyi akan kasuwanci ya ji ba biro kake sai ya rufe shagon sai ka je ka koya ka sa littafi a gaban koya ba kitabul buyo ka san shi ne dai ma tambaya ka amsa sai bude ma sabu ko shi ne biyar ba za ka karba ba amma kaida sai ka iya ba yi da ka ka ga zai na umar ya zo da duk ya rufe kantin kwari da da da dinga da sabon gari ko saboda ka ga ai misali ne da iya wayannan kasuwannin hakurmi da suke je da littafi Allah ina gaya ma za ka je gurin mutum siyan littafi amma bai san ke waje na ga siyan littafi ke wani mai littafi ya ce ka gan shi haka ya ce mu na ce a ban gano shi ba ai kai da kake da littafin kai za ka ga wace mun ne ka gan shi Allah ya dade ina ba mai bai san shi ba to ka sunan littafi ma bai san yi ballan da hukuncin fiye da siyarwa jiya jiya nan kace ba kana da littafi kaza yake ka gan shi na ce a'a ai mujalladi ɗaya ne ban gano shi ba gaskiya sai yake to babu kuma gaba haɗe cike yake kamar sanda ne ma ya bi da asara cike jagon yake da cike mai Allah a wanda zan jiwa a da ba cewa ai babu shi ko ba ba ya kare kaga na san ya san shi amma wani yake so in na gano shi sai faɗi kuɗin sai na gan shi tukunna in na gan shi to sai zaro ya gaya mu kuɗin Allah ya zai to kare shi ne yake din iyar suna da zafi malam ya tafaraka mun ji Abdullahi da Umar shi sharadin da yake idan yayi siyayya da kai sai ya ji zafi ko da raya zauna yana barin gurin ya dawo tunisi ya kullu shine ka'idar da yake to ba annabi ya ce mutukar ba rabuwa don kuna gurin a zaune ko awa biyar kuka yi ne ba a ban gurin ba da kalbi za ka je to a ban kudi yana eh to shi za kuna kullun tunji zai ba gurin in ya je ya dawo to ku dora tunji ya kullu shine malami ya tafara ka mutu karba ki rabu ba to mutun yana da zaki ce kawai yana zaura a mawaya a ce a mai gida ana son kaza da kaza kuma ka san iya kudin ka bayar ce gaskiya wannan ungowa ya kana ba ta shi kenan to wannan ya halatta a musulunci shine kiyamun majlis yaron da yake kuma muka ce to da jarabi idan na je na taran ba ta yi za ka biya ni ko idan na je na gwada bai ba zan dawo ma da shi plus plus ta biya ko ta kalman yara idan na je na gwada bai ba zan dawo da shi yana yata sharadi ne da kaje ka gwada ba ya yi sai ka dawo mafi amma mun faɗi misali cewa in mutum ya je ya siyo takalman yara yace in na gwada bai ba zan dawo da shi yace idan ka je ka kawo yaro aka tafi da shi unguwa su kuntiya gwadawa kawai da an gwada a gurin yana taka an ga ya matse shi sosai a kiri amma an dai ya tafi unguwa to yayi yawa wannan shi ne an bayyana da jau ko sai khiyarul gabni shi kuma wato zafi na dukan hanci kaga an doki hancin ka da yawa ba dan kadan ba dama yanzu dan ana kowa yana cewa ba naira goma sai ka je san ka tarar naira goma sha biyu ko sha biyu kasuwanci ba ba wannan ribar da ya dora ma shi ne kasuwanci amma inda ake kira gabunin shi ne ka je ka tarar sha biyu kowa goma yake kira shi ya siyar ma mai kwan sha biyu shi ya siyar ma ashirin a wannan dukan hancin ya yawa shi ne khiyarul gabni an fahimta da kyau ko yawa sai dai na faɗa sati da ya wuce sai na gaya ma shi banawa dan waje ne dan ingila ne wannan ba dan kana ba kaga kudin sa zai ja ban ko da ai da muke gani in ya riga ya gaya ma kaciya to ba da dan dawo in shi ne ma da yake au kana ko kuma yake a ta ya tafarraka a sai sai rabu fa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana suka yi bayanin daidai sai annabi yake buri kalahuma shi ba iri ma za a sa musu albarka a kasuwancin mun ga wannan misali ko za abin da ake kira albarka ba wai kuɗi ya yawa ba sai Allah ya baka kuɗin madaidaicin kuɗi amma ya kare ma bukata a ban sai mu da ta lalace za a gyara ba sai Allah ya hana ta lalacewa ba sai abincin ka ya kare ba za a sai wani sai Allah ya sa albarka ne ko ya kwana goma sai ya sha gyara ba sai an yi rashin lafiya ga asibiti ba sai Allah ya tare rashin lafiyar gaba daya shine buri kalahu ba shine albarka ya bar ma shi ba da yawa ba amma kuma ya kare bukatun sai ga wani yana da miliyan goma ya kashe ta kai miliyan ɗaya tana nan kuma ba ta wani mula kake ba bukatar ce bata zo ba shine buri kalahu ba albarka tsakanin wato alade da kare da awakai ta je ku misali yawa shi ne babban misalin da ake bayarwa in kaga kare zai haifa sha biyar alade ma zai haifi sha biyar lokaci guda amma akuya an kaga wata ta haifi biyar hannu na da aiki za ga musamman za a social media sai a sako ta ba cewa a gari a taraba an samu wata akuya ta haifi ya biyar ko shi da sai a ta nuna ta amma kaza an fahimta da kyau ko sannan awakin nan kullum yanka ake kaje abatuwa ka gani da shanu amma ba ka taba ji an ce ma yau gaba dai awakan da za a ci sun kare ba saboda Allah ya sa musu albarka amma yanzu a garin nan aka ce ka nemo inda alaji yake an hada da dare gidan da suke da karnuka ma an san su ko ba haka bane yawa kuma ba yanka su ake ba su din ne ne wannan karnuka to shine bambancin abin da ake kira da albarka shine annabi yake buri kalahu ba sai a sanya musu albarka na haka haka shi ne ya ci riba amma ta yawa shi wannan babi ne da ake zuwa wajen tausayi idan ɗan kasuwa zai siyo siyo abu naira goma yanzu da naira talatin kaga ya ci ribulin ai ba ma dobulin ba ba a cewa ya ci riba ba shi ne riba ba ba sunan ta riba ba eh saboda haka wannan riba ya ce ne kawai ya danganta da yadda Allah Allah madaukakin sarki yana son dan kasuwa da haka annabi ya ce idan zai siya ya sauki in zai girma ya sauki saman idan kira wa saman idan ba ya zama mai sauki wajen siye wajen siyarwa ba mai sauki amma wannan da wasu ke cewa riba sai a ce ya linka kuɗi ba shi ne riba ba da riba mun faɗi da shi idan mutum zai zo yanzu ya siyo naira goma misali da zan baka akan mariba ya so naira goma amma da ya tashi cewa wani ya zo shi ya ce ka siya mun naira goma shi ce a wallahi ko ni ban siyo haka ba naira goma sha ɗaya na siyo to na naira ɗayan da ya ƙara ita ce riba sai wannan naira ɗayan da ya ƙara kaga wancan da ya je naira talatin shi ya ci riba amma ne naira goma sha ɗaya ya ci riba kaga ba yau kuɗi bane ke kawo riba ba shi bane an fahimta da kyau ko to da haka wannan shi ne kawai yanzu ya dabaru kudin da zai kara da cewa a da shi ya siya a me ya da shi sa za ga wani lokacin ba shi irin mall ko ko supermarket sai su fi zama lafiya a kan bai kasa kaya domin shi idan ya je kasawa kawai rubuta zai ya tafiyarsa ya rubuta kudin fixed price ne ba zancen za ka shiga yanzu kan shi wanda ya ko John Bright ka rika cewa da Allah ai mana wallahi a TikTok za su saka ka je ka gani kana yin wannan za a sa ka a TikTok ko a a status a yi ta yawo da kai a watan cewa ga wani ya je yana neman rage a a supermarket ba a yi kaga ba ruwanka ya koma ya zauna ba da tarru ba a ya riga ya rubuta in ka ga dama ka kana ɗaukowa to wani za abu za a ga a nuna ma zai ce ɗirin ya gaya ma kuɗin shi ne kawai shi zai gaya ma kuɗin ba ma su bane shi ba ruwansa amma wannan da za a zai rika wallahi da la'aika ga to a nan sai a sa rubar ta shigo sai ka ganki ya shekara goma sha biyar yana sai da abu kwando biyu amma har yau bai ci gaba ba da yasa saboda ya koyi abubuwa na ne na riba sun shiga ciki kullum an sa shi rantsuwa an sa shi ƙarya biya iya amma wai har wanda yake magana ɗaya sai a samu suna cewa ai magana ɗaya yake yi shi daban kalamu wahid shi magana ɗaya yake ya sha bamban da sauran yan kasuwa to gwaya mutum ya haka sai zauna lafiya to kaga annabi ya ce za a sa musu albarka cikin ne kasuwancin su da wanda yake ya din da wanda yake ya wa in kaka ba amma suka boye ka boye aibun hajjaka wa kaza ba kai ƙarya suka yi ƙarya tsakanin su da mai biyan da mai biyarwa kowa ya ƙarya motsin kad barakatu bai yi ba annabi yace sai a shafe albarkar kasuwancin nan na ba ku misali yanzu Allah ya shafe albarka za a ga kuɗin ya zo amma ka rasa bai kai da su gaba ɗaya sun jira gaba ɗaya ya jira wannan shi ne to kaga wannan hadisin yana ma na bayani akan ne cewa yin gaskiya da bayani na kwari yana kawo albarka ta sauka a kasuwanci in dai mutum yana yi wannan shi ke gaba ƙarya da koye abu yana sa kasuwanci albarka ta tafi hadisin ya nuna mana haka sannan wajibi ne kai bayanin aibun abin da zaka siya kamar da na ba mu misali da jakin kuturu satin da ya wuce kaga ire-iren wannan abubuwan ko waye kamar da da illa ko inji ko mota cewa to gaskiya baga a matsalar ta kaza eh a haka ran jiya ka dai fada yawa saboda haka wannan algusli koyi abu algusli sannan mun ji falalar yin gaskiya a kasuwanci babu man ya kadau bilbayya babu da yake magana akan wanda yake yaudara a kasuwanci yaudara ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba an sabo daga Abdullahi da Umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda anna rajulan zakara lin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu yukhda'u fil buyu' wani mutum an ambata annabi alaihi salatu wa sallam annahu yukhda'u sai ran da yake siyan kaya sai an dace hancinsa yaudara ta yi shi dai da akwai mutane irin waɗannan wanda za ka ji zai iya siyayyawa in dai shi zai je to sai an dace hancinsa to shi ne aka yi annabi ga wani ɗabi'a da ke nan filbo yau in dai zai kasuwanci sai an yau da rai fasali sai annabi ya ce idan ba ya haka daga yau sai ya gaya mata daga yau idan za ka yi siye da siyarwa ba kun duk wanda ka je siya gurinsa ka ce da shi lafiya na ba ba Allah da Allah karka ya gare ni ka gaya mar haka ka ce da shi lafiya na ba karka ya gare ni shine malamin ka tattauna akan wannan cewa wannan yanayin kasuwanci ya shafi kowa kowanne mutum sai ran da kaje gurin siyan kaya gurin mutum sai kace balle yaudara malamai sun tattauna akan wannan aka ce a wannan waji'atu ayni la umu wala hani fatawar wannan bawa Allah ta shafa da ire-iren sa duk wanda ya san ɗabi'a ta shi gaula ne in ya je kasuwanci bai iya kasuwanci ba to sai ce da Allah karke yaudara ka ji tsoron Allah irin kalmomin da za su kwantar maka da hankali cewa ka gaya mun gaskiya irin wannan dan Allah kai ka ga wannan kayan nan ba karke mu dare tsakani da Allah ne yake jarwa aka ce amma ba wannan ban ka je kai kasuwancin ka kawai cewa nawa kaza kada yake mun cinikin ma za a ji naira goma ce naira daya kuma duk da wannan abun biya za ka zan kaje ni ba za ka an gudu ka an jira duk da kai saboda na farko sai su biyo mara kyau sannan kuma kaga kuɗin kai da ka biyo na wuce suna cewa ba za mu iya jiyayya ba sai ga naka ya fi kyau ya fi inganci sannan kuma kuɗin wata iya bai kai na jin ba domin kai ka je ya kalle ka ya san ba wata ka mai malam da Allah nawa ne wannan abu gaskiya dan kaka ka wuce ya gaya ba amma su zai sa miki kuɗi kuma sai ya tsora akan naka in ka siyo naira goma wataƙila kai za ka ga su naira goma sha biyu da kai kuɗi sha biyar da kai kana baki baki cewa yayana kaza da kaza duk da haka sai an tsora naira biyar a kai za ka ta ganin za a yi gaji nan sai ta yayin ta kanin waye sai ta bayani duka amma a banza ta yana ke hancin da Allah mutum da haka wasu malamai suka ce ta shafi kowa ka ce ban da yaudara wasu suka ce iya irin wayannan mutanen su ne za ka ce ban da yaudara in ba haka ba ka je kawai kai kasuwancin ka an fahimta da kyau ko to haka malamai suka kawo akan wannan domin ji wancan kamar yadda na faɗa ɗabi'a inda ya je kasuwanci yan da jajin da sabai suka ga annabi alaihi salatu wasalam wani ban yaje kasuwanci ga abin da yake baruwa to kafin da ba zai yi a ce diran da zaki kasuwanci ya tafi da wani ba ya ka ba shi yana da cewa diran da kaje ka faɗi wannan to sahabbai ne a lokacin masu tsoron Allah ne kace la ilaha ba zai saranda kuma nan wani ka ga maka zuwa kuma eh zai ce ni ba kai da ni ba to wannan zai sa ya kullace ka ba sai ya ma da jantin naka a muke yadda za a yi za ka je mutum yana auna ma abu yana sa a mai cike ni yana cewa ka gani yana danna hannunsa a yana gaya ba ka gana su ce ka ko shi ne abin da yake gaya ba to kaga wannan hadisin yana nuna cewa babu kyau kasuwanci wato yaudara a kasuwanci sannan mutum ya rika tiro ya tuno lahirarsa lokacin da zai yi kasuwanci sannan hadisin yana nuna mana adalci na shari'a musulunci na cewa kaga ba a so a cuci kowa la darara wala dira babu nahi an ittiba babu da yake magana akan siyan kayan marmari ƴaƴan itace kabla buduwi salahiha kafin ya nuna in bai nuna ba bai halatta ka siya ba an gane ko amma bi sharti بأي جلد شرط دينه بجلد القدم وكما بجلد التبقية idan bijaltin kada ne ya halatta ka je mangoro danyi in bin yankewa za ka yi a lokacin ruwanka in dai za ka yanke shi a lokacin amma bijaltin jamsiya cewa bai nuna barkaciya cewa a bacci a kan jikin bijiyar wannan haramun ne idan cirewa za ka yi in bayan tafiya wannan bai haramta ba kamar yadda mai muwadda malam Imam Malik ya kawo a cikin muwadda amma da sharti tabbiya wannan haramun ne to shi malam yake ba ko da yake gashi nan ma ya fada sai yace annabi an istimari qabla buduwi salahiha bi ghairi sharti al-qabd kadai ba ta da sharti yankewa ba kaga idan da sharti yankewa ne ba ya halatta ana Abdullahi bin Umar me yasa saboda idan mutum ya zo yake yanzu bishiyar bangon kawai ya ga ya sun yi rirar da yawa a kai wace illa ce ta sa aka hana kishiya a cikin illolin da muka faɗa wace illa ce dara ba tabbacin cewa wannan mangwaron zai nuna ko ba haka bane ba tabbacin wannan ayawar yanzu za ta nuna idan ka bar ta nan zai iya yiwa Allah ya turo wannan tsuntsaye masu jan baki idan dawa ce ko kuma bari lokacin ne gaba ɗaya wata hau to shi ne abin da ba a so ba tabbacin cewa zai kai ko ruwa damunan ba za ta dora sannan ba tabbacin zai nuna kaga akwai jahala akwai garar saboda haka wannan illar ta sa kasuwanci ya haramta ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bayyana ba annabi jira da aminci Allah ya tabbata a garin shi ya da kasuwancin kayan mar kayan itace a ta yabdu wa salahuha har sai ingancin sa ya bayyana na halba'i'a wal mubta annabi ya hana ni shi da rijiyarwa dukkan wanda yi kai ne kaya karkaciya ni shi ya kai ma karkaciya amma idan aka zo yanzu in mangwara ya gura ya gura sai mutum ya siya ya halatta kun bayyana da kyau ko yawa in ya bura amma danye ne ya halatta ba amma buran dai mutum ya zo ya siya alaka guda biyu ba ga cikin bura ya halatta ya biya ya cire kayansa a yawanci ma ba ciro shi suke wasu na kaji a kwali to wannan ba komai da abin ce bishar din kadari idan za ka yanke ya halatta ka je ka kiwo a yanzu tana cikin zangar miyarta a du ta riga ta gama girma amma ba ke yawanci ma a ƙasar ke nika ta ya halatta amma ka ce kafiya amma za a barta a jiki ko lemu kamar yadda ake yi a kudu kawo zuwa ɗin kaji za a ga mutanen mu da suke zuwa suke bishiya ya halatta ka sai bijiyar amma da sharbi kana siya a sauke ta gaba daya mafi yawanci za a ga liman ma ai nunan ne suke biya to ko bai nuna ba wasu kai bai nuna ba kai saboda wai kafin tahowa nan in aka dan yi kafin a zo nan ya fara nuna ɗin ko ya nuna in aka je nunan ne rubewa yake kafin a zo kamar tumatir misali ka haɗe wuce tumatir shi ma sun fi son wanda yake kori to ba komai in dai za a siya a cire sharadin na ta nana tawa a siya a cire ya halatta a banki ne ya halatta ba domin kun san illolin kowa ya san su a fili zai iya rubewa kwari za su iya cinyewa wata hau ba za ka zo ka ce biya ka kuɗin ka ba to shi ne ba a so an gane ko bijarti kadai wa bijarti tabqiya amin ma haka idan daga siya za su cire in dai suna siya su cire amma yadda ake yi kamar yadda muka faɗa ba rawar can wani ya je sai gonar gaba ɗaya kuma ruwa ya tsaya to wannan haramun ne ai mun yi wannan bayanin a baya nan gaba kaɗan za mu zo wani hadisi da zai bayani akan muzabana muhaqala muhaba zai bayani akan sai na'am dama wanda ba ba sharadin lalacewa ai kaga ba wani garar babu garar ba jahala to dama ga abubuwan da aka kawo babu su a cikin sun ce ga halatta shine kawai in dai babu garar ba jahala babu riba babu azzaman duk wannan abubuwan da muka kawo ya halatta alim ma haka eh da malai da so kake je ka wanda jara ai akwai jahala sai shi sai ma ka sani cikin kiji abu ne wanda annabi ya hana babu ma abun gaba ɗaya a cikin yanzu wai mutum ya je kamar yadda ake yi a gona mutum ya tafi kauye wannan gonar wani ce eh ka bi ce kawai tun yanzu ya bashi kuɗin tun ba a duka ba eh ya ciyo taki ne kar abada Allah idan Allah ya ci so kasa ruwan gaba ɗaya fa to shi ne abin da aka harka ka gunci la barara wala barara ba ai da yawa za ga yan kasuwa mu ba rawadan ai wani ya faɗa a nan sun yan kasuwa sun yi suka rika karɓar kuɗaɗe miliyoyin kuɗi suka yi asara domin ruwan da ya tsaya za ka yi daga gona iya ganin ta kawai ta zama yalwa gaba ɗaya ta mutu ya shi ne abin da shari'a ba ta so an fahimta da kyau ko ko da yaushe in aka bi shari'a sai a zauna lafiya yawa ko ta faɗo a wani gwamnati misali a zo gaba ɗaya abu ta kanta ba an gane ko na na dubbin duk sun saba wa Allah ba za a ka albarka a kasuwancin ba gaji yanzu muka biya mu yi kad barakatu bai'ihi ba za a shafe domin sun saba wa Allah sun yi abin da Allah baya so kamar wanda suka je suka je kawai shi kenan ya dai yanzu mutum ya yadda zai siyar mutum ya zo ya ce yana son kenan ka gaba ɗaya amma kamfanin biya buri wuri ko wani abu za a je kawai shi kenan tunda kun yadda shi kenan Allah ya ce baya so ya halallahu al-bai'a wa harama riba ya haram kasuwanci wanda yake na riba a ciki ko wanda yake abin da yake innamal khamru wal maisir duk an haramta kawai dan kunya da yanzu ai da wadi lokacin da aka yi fiye da siyarwa tsakanin da yake da mai siyarwa an yarda da juna amma inda illa take kawai abin ya halatta a yi a ta farto da karuwa ai da yarjejeniya ake zuwa dan sun yarda da juna shi kenan kawai ya halatta ya neme ta ai ba yadda za a yi yanzu karuwa ta yadda wani ya neme ta in ba a yi bage nan ba sai an tattauna cewa nawa za ka bayar kaza kaza ko ba haka bane yanzu kenan wannan maganar da suka yi ai kasuwanci ne amma halal na haram tattaunawar su kawai tsakanin karuwa da kwarto da mai neman mata tattaunawa kawai kasuwanci ne shikenan dan ta yadda yanzu an yadda akan dubu goma ya shi ma yadda da akan dubu goma sai a ce ya halatta alaikum salam ai wannan alaji ai mun ba da wannan amsar amsar shi ne cewa dama idan za a yanke kai tsaye ya halatta ballantana kuma an yanke idan ne eh a to nan shi yake zai kai kasuwa eh bai zama dole ba ba dole ba ne yawwa ba shi da kudin shi ya gayyato shi kenan to to kuma me a ciki shi ya gayyato shi zo ya siya ba ta da yake a hanya ba ko ta lake ku ba da wannan shi ya gayyata a wanda da kansa zo ka siya yanzu mutum yana da zabi a gida yake zo ka siya in ka je ka siya ka yi haramu ba ka yi haramu ba ba ta da shi kai ba yawa eh wallahi wa'ala na'am haka yi na kun ji abin da malam yake cewa wai annabi alaihi salatu wasallam ya ce in suka yi gaskiya duk su biyu ai alibu tasmiya aka kawo to ya gane cewa sai inda mai siyarwa zai yi gaskiya amma abin da bai gane ba kai mai siya shi kuma a ina gaskiyar sa za ta fito yawa a wata tambayar za ka yi da magana da ya bare jinsi ya kawo yau misali kaga abin da yake yace misali ka ce masa ka faɗi gaskiya naira goma za ka kiya amma shi da yazo ya ce ce wallahi kullun sai ran biya naira takwas nake sayar kuma ƙarya yake yayi gaskiya nan wannan cikin example ke ban da wannan akwai yawwa yanzu ka gane ko yawwa mu je zuwa wa alaikum salam wa rahmatullah wanda wannan kai ta ai aiki za ta ba wani abu da shine abin da ake faɗa kai ta ba idan waye ne a kasuwanci idan ya zo sai ya ce to ha ha kaza kake so ko to zan yi lissafi idan na lissafa zan ga ba ku in ba haka man kai yake mar a matsayin ka na tela mutum ya zo kace masa za a sa masa ruri za a sa kaza za a sa kaza ka taje shi dubu goma da kaje ka tar kaya ya tashi kai ka shafa kai ka shafa yawwa ka fahimta da kyau ko a wannan ba wani misali ba da Hamza zai yi yiwa yau wani ya zo kai ma a dubu goma ya rike hamsin ka wata ran kuma wani ya zo kai ma dubu goma shi kuma ka tiri ba in ba ka san shiga wannan rikicin to sai ka siyo kayan aiki da yawa kana da su dawa saboda haka duk wanda ya zo kana kallon abin da zaka sa mata nawa zai ci da kuma wahalarka sai ka yanke ma kuɗi shikenan in ba karbi dubu biyar ba ba da yi kamar mai kasuwanci ne kamar yadda na gaya ma dan kasuwa yanzu idan ya zo ya kasa iya iya kasuwancin sa iya yadda zai shiri ba kawai abin da ake so da shi a jara'a ya zama mai sosai ba ka ga jajin da annabi ya tura shi tura goma misali da zan baka daidai shi tura kuma dirhamin dinare da ya tashi a hanya sai sai da shi dinare shi ya dawo annabi alaihi salatu wasallam ya kawo ragon ko kuma raƙumin ya kawo dinare guda ɗaya ya kawo kuma raƙumin kuma annabi ya karba abin da da kyau yawwa ni da na ba ku misali cewa linka kuɗi a kaya ba shi yake nuna riba ba kawai wannan abin da yake da tarihi shine tausayin ka da ɗan kasuwa riba sai ka zo ɗan bincin abu ka ɗora ɗan bincin kai rantsuwa a kai ka ci riba ga rantsuwa ga riba ka ce kai ma ka za ka biyu alhali ba haka bane yana ɗayan da ka tsara sai ta zama riba ka fahimta yawwa lau da haka kana nan a tsarin ka ko wanda zai zo ma kyauta sai kai mar ko ba ka bane kuma ka kashe kaya ka kashe kuɗi kai ka sai rubi ka sai zari ka sai kaza to ta kai maka sai a ce ne ba yawwa ka fahimta da kyau dan ka faɗi kai ka biyo idan ka ci riba wannan kai ka biyo abinda ba a so dai karka cutar ka a cuce ka wannan kai ka ga dama da kanka wani ya zo shi masa ta za ka iya mata kyauta wannan wannan kyautatawa kai ka bayyana da jago wani kuma ya zo su bi ne wani kai wa a dubu uku wani dubu biyar duk ba ne jibe yawa saboda haka wannan shi ne a na yana cikin wannan akwai gabar za ka zo babu gaba ɗaya ba a samu ba fa ya za a yi ko ba ta gaya ba ɗan manoman cewa kuɗin da suka kashe na taki ma ba su bai da kuɗinsa ba ana samun wannan matsala ko kuma ce kai da kai aka ce to shi ne jara'a ba ta so yawwa wa alaikum salam na'am haka haka mutum da yana da kaya na siyarwa saboda haka sai ba dillali sai ce dillalin amma ko wannan kayan yana da matsala kaza da kaza saboda haka kaga ya ba shi darasi shi kuma da yaje dillali sai uri alhaji yana kan dillali shi idan ya karbi kuɗi ba kulo wa ni ambaliya ya ta halal shi ne kuɗi me kaya ya ta halal to da haka shi ne yaje wannan idan ta tashi ma yanzu ko dawo da kaya aka yi dillali dawo sai ba ruwanka domin ka gaya ba in dai akan wannan illa aka dawo da shi wallahi zai dai zai ce kan inda zai nemo kuɗi ya biya sai ba ruwanka ƙwarai kuwa sai ya kaje sai da cewa tabbaci ne wallahi kuwa ni ne na bashi kaya akan kara kuma na gaya ba alƙali zai ba godiya shi Allah zaka da alheri je ka dai ba abin da za'i ba duk da kai ne mai asalin kaya yana da wahalar ja'ani ta mu'amala yana da wahalar ja'ani to kaga annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya ana da biye da bishiyarwa an gane ko an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba kana na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai ikkamin a tayin riba annabi ya hana wato siyan dabino ko siyarwa har sai ya nuna la yubahu shay'un minhu illa bi dinar wa dirham ba a je da komai na dabino ba za a je da komai na ta ba wato illa bi dinar sai da kuɗi wa dirhama ko wa dirhami da dirhami abin da sai da kuɗi sai ka ba da kuɗi za a baka dabino ba a je ka zo ku yi canji ba cewa ni ina da dabino gusashe sai kuma kana da danyi lupa ni kuma ina da gusashe sai annabi ya hana yake sai dan kuɗi za ka bayar ka biya amma ba idan kawo gusashen dabino yanzu in ce ga nawa kwano biyu ka bani kwano hudu don gusashe ya fi yawa ya halatta ba illa al'araya sai dai kasuwancin da ake kira al'ariya na zo a ce malam ya fara kawo wato wancan kasuwancin da zamu yi gani nan gaba almuzabana kafin ya kawo al'ariya din nan kamar yadda mai bulugul maram ne sai da ya fara bayani akan almuzabana sannan sai zo bayani akan al'araya to amma shi malam da ya tashi anan sai fara da araya din wanda wanda mu zai yi wajen bayanin muzabana muzabana shine kasuwancin da mutum zai zo ya yi tsakanin da muzabana da muhakala da mukabara tsakanin ina da dabino amma bu shi sai kuma kana da shi dan yi gaji na a jiki bukiyarsa sai yanzu ina so ni yanzu dan yi nake so kai kuma kai ne mai kai sai yanzu ce da kuma ban da kuɗi sai yanzu ce da Allah ina son dabinan ka kai kuma wani ila baka da busheshen ba ina son dabinan ka amma so nake ni danji da na hukunce shi da naka danyi sai ke ce jiya a zo a yi a kalla nawa munaka kwano goma ne ni kuma wannan nawa zai yi kwano ishirin misali nake yi shi ke nan sai kawai mai exchange na haka annabi ya hada innal araya in ba araya ba to araya wannan shine muzabara annabi ya hada kawai a da dabinan kasa da na saba ya hada an fahimta da kyau ko to shi ne yace illa al-araya araya kuma a ganin sa sai annabi ya bada iyaka cewa ya zamto dalilan da za a kaskanci da shi dan dan a ci ake nema ba wai dan a ciyar ba dan shi ne sai annabi yace kamar kwano 300 a da kenan kamar kwano 300 kaga ko da kwano 300 a yanzu ai mutum ciyarwa ne to sai yace in ne bai gaza bai haura wuski biyar ba wuski biyar kuma shine kwano dari ku duk wuski ɗaya kwano sittin to sai annabi yake gaskiya wannan ne kasa da wannan ya halatta ku yi a raya shi za su ce kenan jam'i ne na al'ariya wasu kuma suka ce al'uriyu ne cewa daga kare ta bishiya asali mutum ne yana so ya ba kyauta yana da gona bai da kuɗin da zai baka sai kalli bishiya guda uku hudu sai ce na baka wayannan sai ba ka waye wayannan bikin na ba ka wayannan duk shekara in kika yi za ka rika zuwa ka kira to saboda haka kai kuma yau da gobe sun saba larabawa tafi cikin gona su da iyalin su su huta to kallake ku da ake yawan yi ana shigo ma kaga cikin gida domin gona ka tafi ka huta kai da iyalinka wani ya ke ta kawai ya zo tira bijiyarsa kai da iyalinka ko ya zo ne to gudun wannan sai ka ce da Allah zo zo mu yi ke gado yanzu mu je karta fito a yi ke gado iya wato kayan marmarin ta dabinan da ya fito a yi ke gadon sa a ga yanzu kwano nawa ne sai in baka da nawa na kasa domin ka daina zuwa ka tsallaka ni an fahimta da kyau ko wannan ita ce fuskar kamar da Imam Malik ya kawo mu wata ko kuma da ya fuskar ba gonar sa ba komai ne da shi a gonar sa ba kawai sha'awa yake so yake shi yanzu ɗanyen dalilin yake to amma ba shi na ta ajiyayye to yana son wannan to ya halatta ya kawo ma bujinke ka ba shi dai yana cikin bujin a yi ce da ya halatta amma kada ya haura bi kwano dari uku wuce biya wannan shine a raya kai sai kaga yana nan da Allah yake ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min haraj wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj to sai wa Allah madaukakin sarki bai san ya muku kunci a addinin ku ba da aka hana kasuwanci sai kuma aka dan bude kofa ai kankanuwa kamar yadda zamu zo nan gaba mu ji cewa annabi ya hana cewa ka ji abin da baka da shi ko haramun ne to za mu zo mu ji salaf ko salaf nan gaba za a dan bude wata ko ba ɗan kankarwa cewa ya halaka a iya wannan gurin to haka addini ne to ji za ka ba da wannan koba wanda za su danci wanda za ka shirya a gida kai amfani da shi ya halatta ka je a yi gado da nawa na kaza da naka na sama to shine illal araya sai dai wannan kasuwanci na al'ariya an bin abbas radiyallahu anhu ba kala da annabi sallallahu alaihi wasallam an bai an bai innakli annabi alaihi salatu wasallam ya hana a sai da gangan ya dabi annakli yanzu kuma ba ƴaƴan ba dukiyar gaba daya hatta ya akula au yukala an gane ko hatta ya akula har sai ya ci shine dabinan au yukala ko a kimar wa hatta yuzana sannan kuma har sai an auna shi ne malamai suke cewa wato yuzan har sai an auna wannan kayan kayan ƴaƴan dabino ila da wuce aka ce da shi wa ma yuzan ya rasulullah me ake nufi da yuzan ko kuma Abdullahi da Abbas kana rajulun indahu sai wani mutum yana zaune a gurin sai yake hatta yuqraza abin da ake nufi ai hatta wato yuqraza wa yusal har sai an kiyaye masu kirdaro a samu wasu masu shi kirdaro su ke da cewa wannan bishiyar aka sauke gaba ɗaya Allah ya dace buhu biyu shine hatta yuqraza wa yusal hatta yuqraza kenan har sai an kiyaye cewa zai iya yin buhu biyu to buhu biyu idan ya bushe kwano nawa yake yi sanyi na shi ne abin da za a shi ma dai al'adiyya ta ne har yanzu duk da za mu zo mu ji cewa a akwai ka'idar da annabi ya bayar in za ka ce da mutiya a tsaye za mu ji a hadisin gaba idan a tsaye za ka ce da ita sai mun ji yaya ake yi babu tarihi bayyana rudabi bi jamri billahi al-araya to kun ganki nan ba babu da yake magana akan haramci sai da lupa sanyan da jiro da kamar da da mutake illa zil araya in ba ta hanyar araya ba shine bayanin da nake ko dai gaba da zangan ya gaba daya ko kuma ayi cinikin bujake da dai an an zai bin sabit radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arfaqa li zahir bin ariya annabi yayi sauki in ji zai da sabit gaba abokin kasuwanci al'ariya an yabi a haji sarfiya mutum ya biyar da hanyar kirdado ya halatta mun faɗi wannan yanzu na bayanin sa an sa ibn abi hasma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na an bai'i tamari bi tamri annabi alaihi salatu wasallam ya yani a ce da wato ɗanyen dabino da bujeje wala kasa fil ariya amma yayi sauki cewa za a iya yin ariya kada kada ya haura ni kwano nawa wasu kibiyar ko kwano ɗari uku an cuta a zakarfiya amma annabi ya ce a yi an tuba a siyar ta hanyar kirdado cewa wannan yanzu zai iya yin buhu kaza buhu kaza ɗin nan daidai yake da bushashe kaza ta hanyar da za a yi kenan ya kuluwa aluwa rudaba kaga ba dan wannan kofar ba ai kai tsaye kai tsaye ya kwashi sarwa domin dole a cuci daya ko ba ka bane yau dole sai ya kudi yau dole to amma tunda an yi rukuta kuma da yarda ku a shari'a to ya halatta sai da yakuluha aluha rutaban ka gani an tuba a zakarfiya yakuluha aluha rutaban ba abotan ka za su ci shi wannan dalilin yana lupa din sa danyensa gaude haka ce to ba ba ku za a yi kufiyar ba na lalata wannan ƙa'ida shi ne za a ba ku ne don ku yi amfani da an rabi bin khadijin wa sa'al bin abi hasma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na anil muzabana kun ji kana annabi ya hana kasuwancin da ake kiran sa al muzabana ne al muzabana shine wato a saida a saida zangar ne da dino tana tsaye da ƴaƴan da dino a ce da tsanye da bushashe shine muzabara shine abin da ya masa mai sauki kawai shine ariya amma haramun ne domin akwai ne algara wal jahala fa innahu adina lidalik sai da illa ashabul araya amma banda ba abota araya fa innahu domin shi annabi alaihi salatu wasalam adina lahu yayi masa izinin cewa shi wannan kasuwancin ana bi hurairah radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya annabi yayi sauki wajen kasuwanci na al'araya fi kamsati aw sikin wajen wasu kibiyar aw duna kamsati aw sikin ko kasa da haka shine muka ce dubu siki dai kwano nawa 60 60 da biyar da uku haka yake in ba wannan ba haramun ne an bai da kaga da aka hana haramta cin muji sai aka ce mutum zai mutu ya ci to shine rukuta ta kun bai da kyau ko ita kuma rukuta bambancin ta da azima shine ba ko da yaushe bane take a buɗe sai an samu wannan matsalar rukuta take zama rukuta yanzu misali ba wanda ya je sallah raka'a biyu in ba mata biyu ba ko ba ka bane to kaga ji rukuta ce ko kisa ba wanda ya je yanzu kawai ya waida abun al'ada kawai ya rika ta haɗin sallah in ba wanda hadari ya haɗu ko ake ruwa ba ko ko kuma wata larura kamar yadda hadisi Abdullahi da Abbas ya ya nuna kawai mutum ba zai kawai saboda yana so ya bacci ya ce bari in yi azab da la'asar yanzu kawai sai je ka bacci kaga babu shi a rukusa to shi ne to sai yace auduna kamtatu au cikin ko kasa da haka ana Abdullahi bin Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la ani muzabala annabi alaihi salatu wa salam ya yani abu ta kasuwancin da ake kiransa al-muzabana wato shine zangarniya wace wal muzabanatu bai ku tamri bi tamri kaila eh a da dabino da dabino ta hanyar awo wa bai ku zabibi bai wa abuwan bai ku samari bi tamri kaila a da ƴaƴan dabino suna kan bujiya da dabinon da za a auna wa bai ku zabibi da kuma kaida inibi butacce shine azzabi duk wanda kaje an ce azzabi butacce inibi kenan bilkarmi kaila da kuma ilimin da bai buce ba shine wannan mai ruwan shi kuma ta hanyar awo shi ma shi ma yana kan bujiyar sa kenan kaza haramun ne wancan bujejjen yanzu wanda suke zuba a ledan nan kaza ana ciyarwa a kulli kaje inda za a gaya ma kwano nawa ne zaka jawo mai sai ya buje ya mammatse sannan ake tattara shi a ajiyar to shine alkalmu bishiyar ake gaya amma da yaya an bin Umar radiyallahu anhu ma qala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil muzabana annabi ya hana muzabana an yabi a samar ha'idihi in kana naklan bi tamrin khailan kajiwa mutum ya je da kayan marmari na wato gonarsa idan zangarniya ce da dabino yana cikin zangarniyarsa da dabinon da yake na awo wannan bayanin din mun gama wa in kana karma idan kuwa dabibi ne wanda yake sanyi an yabi a bi dabibi kaina inibi zanci ya sai da shi da inibi busheke ta hanyar awo shi ma haramun au kana zar'an ko kuma shuka sai an yabi awo bi kai da ali ka shuka ta gaba ɗaya ta ta gero sai zo ki lalla ina son ka bani buhu ɗaya ka zo in keta ma iya wani guri shi ma haramun ne idan aka ji akwai abubuwa da yawa ai sai ce wala ha an zalika kulli annabi ya hana wannan duka in ka kana so ka zauna lafiya to ka hannu an gane ko wannan shine ina ganin ne kamata mu tsaya a cikin abin lokaci yayi tun tsaye awwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure Allah ya yaje mana duk ina neman abuwa masu karatun mu na gobe za mu yi mutum da jiwo wanda karatu mun sauke littafin littafin Hausawa kuma ba mu sa wani ba to za mu yi biya karatun ranar alhamis insha Allah a dai majalisin namu na alwaji sai take suna alkitabul aziz ko banna da wani dan sha'ani haka insha Allah awwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan ta wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana na'am mutum ya zo ne ya argudi haka bai halatta ba saboda in idan aka zo yanzu kayan amfanin gonar gaba ɗaya lalace ba ba zai biya ba kenan eh shi ne illa haka yanzu da yawa saboda ba daidai bane gaskiya kawai rance shi kuma bashi idan ka ci bashi a gurin mutum ba ruwansa da kurin ya faɗi an sace an yi waye sai kai ka biyo kai ka sabanin ajiya shi ne aibon shi ne rigimar da ake ta tattaunawa a kan kuɗin bai cewa ajiya ka kai musu ko ko baji ka ba su abin da idan baji ka ba su dole za su biya ka ko da kuɗi ya talwanta amma idan ajiya ne idan kuɗi ya lalace ba banki ya rubuce to haka kai domin ajiya ka bayar kuma ka'idar ajiya ba a tabawa shine illar to ba za ka taba ba kuɗi ba ka kuma ba haka ake ba to wannan shine abin da ya janyo wato tattaunawar malamai akan cewa kuɗin banki na da bane ka gane ko isalin dan misali na kawo ba sai nake wani mu tattauna sosai ba amma misali shine isalin shine kudin banki ajiya ne shi ka'idar ajiya ba a taba in ka kawo mutum ajiya ba zai taba ma ba yadda ka zo karba aka je ba bayar ba da kuɗin ka idan kuma ba shi ne kana ba shi ne kaje ran da kana kana bukata zai biya ka shi ne ba shi to shi ne tambaya ba shi muke ba wa banki ko ajiya muke ba su a suna ajiya ne amma a aikace ta kan kuɗin suke yi ka gane to shi ne illar wannan interest din da suke karawa ka'idar bashi kuma idan ka ba wa mutum bashi idan ya kara ma wani abu abin da wanda da sharadi ya zama riba na ce da sharadi domin yanzu ke ba ka bashin kamar wancan da kake magana ne taki da ka bashi kuɗi naira dubu hamsin bashi da ya tashi dawowa sai ya kara ba dubu biyar da ko ta sharadi da ya halatta in dai ba kai ka samu sharadi ba daɗi ya ji ya biya kuɗi yanzu ya samu riba ya halatta in ƙara ma ya ana nabu ba cewa yi mafi alkhairin ku wanda wanda yake kyautata a wajen biyan bai hadisi ne ingantacce ya baka talala amma idan ba sharadi in sharadi ka sa ko na sile biyar ne to haramu ka fahimta da kyau ko shi sa bankunan da suke da sauki sauki inda za ka je su ce masu juya kuɗi za su ko da ba su juya ba misali su kira shi da suna na musulunci iya kuma sauki a ranka akan conventional bank wanda za su zo in ma kudin ake biya baka san me ake da jiwa yana alƙa tsaro wani kudi wanda wasu shi suke so ma wanda ake kira interest wannan kuma haramun ne sai sai irin sa ne Allah yake yana gayyata ka yaki irin wannan kudin yaki wanda na ba ku misali akwai wanda ya gaya mun ubangidansa Allah shi wata biliyan ɗaya ce da ita aje biliyan ɗaya yawo yake da ita banki daga wannan bankin sai mai da ita nan kawai inda ya ga sun ba da interest kawai baya taɓa sai su shekaru duk shekara in ya ga rawa sai iya wannan interest ɗin za a turo mar su zai ta sarrafi a ciki duk abin da yake so yi kuma shekaru sun yi yawa amma ko kaɗan ko a jikinsa ka fahimta da kyau ko saboda haka shi ne iskalin kawai idan duk kullun rigimar suka karanta littattafan malamai da suka yi rigimar shi ne dama su banki ajiya ce idan ajiya ce ka'idar ajiya ba a taba idan kuma bashi ne to za mutum zai taba zai iya kashewa shi ne bambanci amma mu a ka'ida ajiya muke ba amma a gaban ka kana cewa za a iya ba wani alaikum salam haka muraba hakira ya halatta ko riga kun gaba da barci kaya ya zama naka ai ba ka da wani abin da ya fi zama daidai don gudun kada wato iskali ya shiga ka fara karɓar kayanka idan ka karɓa kai hauji da shi to sai ga mu cewa gaskiya yanzu bukata ta kaza ce an fahimta da kyau ko yanzu bukata ta ka dace kaza nake so ayi ya zo in ba haka ba zai zama wancan yaudarar da annabi yana ta shiga ta shiga gaskiya ya fahimta ta ce ne idan mutum ya riga yayi wannan kai tsaye to ya zama ya yaudari su kansu ba su siya masa kaya ai da muraba a musulunci ya halatta mutum zai sai kamar yadda ya su jayi sun suke idan kana son kayan sai dai ka nemo su siya in dubu ɗari ne siye shi ɗari dubu ɗari dubu ɗari su siyar ma dubu ɗari da goma kai haka za su siyar ma wannan murabaha sunan sa ya halatta saboda haka idan ka yi zuwa hannunka kana da ikon ka je ka siyar ko nawa kai yanzu dai ya da wuce yadda kake so kayan ka ne ai yanzu yawa wallahu a'lam Allah ya dace da mu na'am yanzu tun da muka fara kasuwancin nan kaji inda aka yi babu la'ada ruwa ruwan ka daida wannan ai ka ga wato mutum ne wato me ake cewa zai fi dukiya da gai inji na kuma Allah ya hana la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an karabin minkum ba yarda saboda haka haramun ne in ya karban ma kuɗi da dole ya ci kuɗin ta na haram domin bi gairi ibi na su haka ne ba ahalari yake ka ban da kyau ko idan da ya rai ne shi da kansa ya baka ma ka ban da kyau sabanin billahi da da Joseph ya magana shi billahi ba shi rai sai kan yana kan kana duk abin da ya dora shi ji ya yarda mar shi ne kai shikenan inda zai ci haramun kawai shi ne shi kuma ya dawo ya ce ai kaza ya ce kuma bayan ya dora wani abu yana jiran mai kaya ya kuma ba shi wani abu to shine haram amma an ba shi da yake da ya halatta Allah ya dace da mu alaikum assalam wa rahmatullahi yanzu wannan da Allah yanzu sai na gaya ma ya halatta haramun ne haramun ne shi ba su je da ɗibi nan sunni shi ne irin wancan da kasuwancin da annabi alaihi salatu wasalam ya hana kafi sunan da suke gaya mara a hausa kayi na yi wani lokacin sai ka je kasuwa kawai za ka mutum biyar ne ma akan kayan da wannan ya kama sai wannan ya kama ka fahimta da kyau ko kowa ya dora wani abu akai kowa kuma akan na karshen nan za a iya ba ta ciniki wallahi ka je da kasuwar shanu ka gani in sallah ta zo ya ci haramun to ai da haka sani ba ai yawanci masu zagin shugabanni ko sun fi kowa tsiya wallahi sun fi kowa tsiya da za ka bashi yanzu ba wai rukun jaha ba kuma yanzu ake kira kasa gaba ɗaya ba rukun gidansu sai ya fice su wallahi gidansu ba da babansa a ciki Allah sai ya fice su a ce ya za ya matsa ta yaya Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana ina roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ba su lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa masu neman jari da sana'a da aiki Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya ubangiji don sunayen ka kyawawa kada ka bar mu da zaɓin kawo kanmu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين